أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحفظه تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidi sabilul huda gawan katare da magaram inda muke gabatar da littafi na al'adabul mufrad na wani malami muhammad bin ismail wanda aka yi saninsa da imam buhari ko kuma amirin mu'mini na fil hadis wanda ya rasu hijira tana da shekara 250 wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 imam buhari rasu rahmatullahi alaihi yau muna ranar lahadi 21 da watan jima'a al-akhir shekara ta 1446 wancan satin dalilin aiki ba mai karatu ba raba mutum wancan satin kan wancan satin kenan karatunmu na ƙarshe mun ƙare na shifa a gina ko mun ƙare babe na 359 baka ƙare mun ƙare ruwaya ta 818 yanzu zama hausa ban babe shi ne babe na 360 turwasan sosai hadisi na 819 hadisi na wisan dizinar ko haka ne kenan tarjawa babu da zama fara da shi ya ce babun in ji imamul buhari ya kulla wannan babu ya mai tarjama babun yuda arrajulu bi a habbi asma'i ilaiki ko yuda yuda arrajulu bi a habbi asma'i ilaiki karatun da muka yi baya duk akan sunaye ne sunayen da manzan Allah ya sauya na sahabai da sunayen da ya kamata a sa da sunayen masu muni wanda bai kamata a sa ba da kuma da sunayen kuma da basu da ma'ana duk wannan karatun ne muke kenan yanzu ma ci gaban da zai mama da akan sunaye ne da zaɓuɓɓukan sunaye wanda manzan Allah ya nuna suna da kyawu da kuma sunayen da zamanin manzan Allah da kai su manzan Allah ya canza su da dalilin wannan aibi ko muni ko wani abubuwa to da yau ma na ga ci gaban irin wancan maudu'in ne sai ya kulla babi na 360 sai ya ce yu da arajulu bi a haddi asma'i ilaihi tarjama kiran ne ana so a kirayi mutum da da sunan da yake so ana so a kirayi mutum da sunan da yake so ko kuma ana kiran mutum da siyayyen sunan da yake so shine tarjama baba kenan kowa da sunan shi kenan da kwai bisal isur kusuku wanda da qur'ani mun sani wala tanabazu bil alqabin nan da ko ba kira suna a jefa mutun suna wanda bai so kenan sai buhari kullu wannan babu yace yuda a ana kiran mutun bi habba asma'ilahi da sunan da yake so kenan duk zaka kira mutun ka kira shi da sunan da yake so sai ka ruwa ta 819 sai yace
حدثنا محمد بن ابي بكر المقدسي قال حدثنا ومقدم المقد المقدمي ولك مش ملك يداري قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ضيال بن عبيد بن عبيد بن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة بن بن حذيم حذيمه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب, وأحب كنا كناه كناه كناه وانا رواية تقريب تقص دا نوع تقريب تقص دا شاطر.
شاترة ita ce ta hadisana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddimi qala hadisana Muhammad bin Usman al-Quraishi qala hadisana Zayyal bin Ubaidillah bin Hanzala qala shi wannan Zayyal bin Ubaidillah bin Hanzala qala ya hadisani jaddi kakana ya bani wannan hadisi kenan kakana ya labarta min wannan hadisin wane ne kakan shine ce hanzala bin hazim daga hanzala bin hazim ko yace kale ce kanin nabiyu annabi ya kasance yu'jibuhu yana burge shi ko yana bashi mamaki an yu da an rajul a kirayi mutum bi a habbi asma'ihi da sunan da yake so wa a habbi kina yahu da kuma alkunyar da yake so ai suna kinahu kinahu alkunya ai suna da kwai isim da kwai lakab da kwai alkunya suna wanda aka yi kama ragon suna ka ce gane sunan shi abdurrahman ke na wani shine al'isim alkunya wadda aka ma alkunya na baban wani ko baban wanci ka guri can ba da su ko mutum ne ana so a mai alkunya da ɗan shi na farko kuma ba sai ɗanka ba ko bakka da ɗa ana iya ma alkunya da ɗan wani ɗan uwanka kamar yadda aisha aka mata alkunya da ummu abdullahi ai aisha ba ta bata da ko radiyallahu anha ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzo Allah dukkawa matanka alkunya ni ba amma alkunya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ke ma ga alkunya ki a rika kiran ki da sunan el uwai sunan dan el uwai asma'u kenan asma'u ke da da abdullahi bin zubair kenan sai ake kira aisha ummul mu'minin ummu abdullahi sai ga aisha da ta mata ummu abdullahi kenan daga nan manzo ce alkuniya ba sai ɗanka ba na cikinka ko ɗan wani naka ayyuka ma alkuniya da shi sai kuma hadisi da muka yi baya in a ɗiyanka ne an yi so a ma alkuniya da ɗanka na farko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisin baya wani sahabin sai da ya tambaye shi ce wane ɗanka na farko sai ya ce an ta abu kaza kenan nan abin da ya karanta da mu dai annabi me yake bi yu'jibuhu annabi yana mu rika dokan kashin baki yu'jibuhu yana fili shi mene an yi da an rajul a kirayi mutum kenan ga hannun wani sunan shi ka za a kira shi bi a habbi asma'i da kyakkyawan sunan shi kenan da sunan da yake so wa habbi kenahu da kuma alkunye da yake so kenan wani hadisin kenan yana kantar da mu hadisin in muka koma hadisin yana cikin silsilatul ahadisi da ifa hadisin da ifi amma da duk da wannan aya alqur'ani tana ne tana tabbatar da shi hadisin da ifi walakin yahu ma'anahu ta yi daidai da aya alqur'ani wata aya wa bi'sal ismu fusuq ba'da al-iman kuma wala tanabazu bil alqab kenan kaga hadis da ifi walakinahu aya tana tabbatar da shi amma da al-hadis kana fi silsila za ga shi ya zo a cikin silsilar da'ifa na albani hadis da ne to sai mu je na gaba batar alaka da suna ai suna uku ne muka ce da kwai suna wanda aka yi kama da da shi sunan ka gana abdurrahman kuma sai a samu ɗanka na farko ko ɗaya wani naka sai a ma alkuniya da shi kuma da kwai lakabi wanda ka yarda a gaya ma kamar a wani alkuyarsa a bata da alaƙa ai alkuyar bata da alaƙa kamar baban wanci eh kawai mara raga da ta ya yi alkuyar ta abu abu hajji ajiyar to zai gane shi abu ajiyar amma da sunan shi muhammadu rabiu kenan sai ajiyar kuma ana ce mai marabu kenan marabu wanda lakabi da wanda yake so kenan ai malamin yana so kenan ga da kwai su laqab bi isa isu fusuk laqabin da mutum ai da kwai ne izgili na wasa da muke yi wanda mutum bi so shine ba ai amma da ai da kwai laqabin da mutum yana so misali a cikin sabai eh abubakar ah abubakar da sunan shi ya suna abubakar to to ya ya alkunye shi ya akuya abubakar to ya lakabin shi a siddiq aisha sunanta na rago aisha ya alkuniyata ummu abdullahi ya lakabinta humaira humaira ko a siddiqa humaira ne ke na gaga da suna uku ne isim alkunya lakab sai da shi a haba ake so wanda mutum yake so an yarda da lakabi amma dai lakabin da kake so kenan shi kun mara ko ai yana so ake kira mara amma dai wancan da ce wani suwa da suwa da ka bada tuna a ce wani suna lakabi wanda ake wanda bai so kenan kaga wannan ai bai so kenan shi nan hadisi yana annabi yana so a kirayi mutum da sunan da yake so da kuma alkunyai da yake so sai ce babin tahawilin ismul a ya to yanzu kuma ya shiga wani babi yanzu zai ma babi irin sunaye wanda da koyi zamanin manzan Allah sai manzan Allah sai ya sauya su dalilin sunan basu da wani ma'ana ko kuma suna da wani muni ana sauya suna dalilin annabi yana sallallahu alaihi wasallam yana sauya suna dalilin suna yana da muni ko kuma suna no sense ne ke annabi sauya shi ai mai tambaya sa Abdurrahman bin Auf duba sauya musu suna ba kai sai Abdullahi bin Salam suwa duk ai annabi da ya sauya musu suna in ka lura sunan sa da duk ba haka ne ba amma dai kuma zai ga annabin in zai sauya sunan sahaban yakan sauya sunan shi sahabin da ya musulunta in baban shi ya rasu bai sauya sunan baban nashi amma da shi da yake rayin ya musulunta sai a sauya sunan shi to nan zai ma darsi irin sunaye wanda zamanin annabi ana kira mutane da su sai annabi ya sauya dan muni ko kuma dan bai kamata ba shi ne ma babi na 361 sai ce babun babi ta hawilin ismar asiya canza sunan asiya ba asiya ta ba asiya bi ce sai mun zo cikin katonmu canza sunan asiya ba hasiya ta mu ba mu je ai asiya bi ce da kwai a asiya mai ayu da kwai kuma asiya mai hamza to wannan asiya mai ainu ai faɗinsu ma ta malin bahaushe mu duk ta mu ta kirkice mai kyauri tunda ai goma iya cewa ita wannan a aina kyaurinta aina take ta mai ainu aina kyaurinta yawwa to ta mu ta malin bahaushe muna cewa asiya kina ai mu a cikin karatun zuri mu je cikin karatu abu yanzu kenan da ya ci ma ta hawila ismi mi asiya canza sunan asiya sai mu je a cikin karatu mu ga wacce asiya ta mata ba haushe yanzu ko kuma wacce ita dai an samo asiya daga asiya wani meke ne sabu kenan su can sai su ciwa namiji asi mace kuma asiya amurbini asi ka samu manzo Allah amurbini kenan kaga sunan baban amur kenan asi mai sabo ita ko mace ce mata asiya ita ma mai sabo kamar su can suna ana sa mutum suna a jahiliya wanda zai ba da tsoro kamar mutum ya zo sunan shi mai sabo ko sunan shi daci ko sunan shi yaki kenan daga yin sunan dai sai a ce an turo muku yaki zai yake ku kenan ko da wani abu kenan suna zaka ce mai sabo ɗaci yaƙi irin wannan kenan wannan asiya na sabo a ko hankaka da kwaya da su gaba asiya mai sabo in namiji sai a ce asi a cikin sa da kaga da kwaya abu to sai ce kenan a cikin katu zan mu hudu ita wancan asiya tamu sai labarin ta zo muje قال حدثنا صداقة بن فضل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله النافع عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي غير اسم عاصية عاصية وقال أنت جميلة وانا حديثي حديثي ليس فيه أتكين يازو أتكين مسلم وما دقا تكين أصحاب السنن أبو دودة تنمزي ابن ماجه حسنا دارمي حديثي يازو كان حديثي ندمي صحيحي يتي حدثنا صدقة بن فدل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عبيد الله wannan tattaba kunnan Umar bin Hattab ne Ubaidillah shi Ubaidillah ne bin Umar bin Habs bin Asim bin Umar bin Hattab kenan kaga tattaba kunnan shi wannan Ubaidillah tattaba kunnan Umar dan Hattab ne shi ubaidillahi ce an nafi'in daga nafi nafi kuma wane ne maula ibn umar ne ko an ibn umar daga abdullahi dan umar sai ce annan nabi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama gayyara ya canza ya sauya ismu asiya mai sunan asiya kenan annabi mata masu sunan asiya bila ainu ya canza masu suna wa sai ya ce anti jamila daga yau sunan jamila kenan mace mai sunan asiya annabi sai ya ce wannan asiya a bar ki sunan kiwa jamila shi ne ce mi annan nabiya lalle cewa annabi gayyara ya sauya mi ya sauya ismul asiya mai sunan asiya wa kala sai annabi ya ce anti jamila ke sunan ki jamila mawadu ko ta asiya ko mun zo gudan ma to wannan a zamanin annabi wace ce sauyawa labari ya zo an samu sahabbai mata da dama wanda sun da suka shiga musulunci sunansa asiya innan ne sabu sai annabi duka sai ke sauya musu jamila jamila daga cikin na kusa wanda labarin su ya zo ya shahi dangin umar bin haɗab radiyallahu anhu a gidan umar bin haɗab umar bin haɗab ya shahi iyashi ya shahi matashi da kuma wata baiwashi zagar ruwayu da dama akan wannan da kwai umar yana da iya sunanta asiya sunan iya umar bin haɗab sunanta asiya sai ta ma annabi sa aka sauya mata suna aka maida ta mi jamila da wannan a tarihin ɗiyan umar zaka ga ana kawo sunanta ita wannan jamila sai dai ba ta rawaito hadisi ba da kwai ta ikuli muna wadda al'isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar wanda ke kawo labarin sahabi duka an tariqa huruful hijaiya in yace a sai ya kama sahabai duka yace ba aka zai kama kowanne bai bari ba kenan ita a cikin isaba ibn hajar ya kawo labarin ita wannan jamilin yace wani da fi ahadin nabawiya an ahita zamanin annabi ya umar bin hadab ce sunanta asiya kinna an ahita zamanin ahadin nabawiya aka ahita har mata girma huzaifatul yamani ya aure ta amma dai bata rawaito hadisi da dama ba sai ce kanat ismuha asiya fasammaha jamila ita wadda ɗaya umar bin haɗab sunanta asiya kinnan sai aka sake mata suna aka maida ta jamila saboda wannan asiya yayi muni mai sabu a ce ya suna ki kice suna na mai mai sabu kenan mun ga ɗaya ka ce yawa umar dan haɗab ta biyu kuma shi wannan ɗaya umar bin haɗab ruwaya ce wadda ta zo a cikin muslim a cikin muslim hadisi ya zo anna ibnatul li umar kana yuqalu laha asiya fa sammaha rasul sallallahu alaihi wa sallama jamila a ruwaya muslim kaga yace anna ibnatan wata diya tawa ta umar dan hadda kana yuqalu laha asiya ana kiranta asiya fa sammaha rasul sallallahu alaihi wa sallama jamila sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sunanki jamila canza mata suna daga asiya sai ta koma jamila mun ga dego ta biyu da kwai matai umar dan haddab ita ma mata umar dan haddab ya auri wannan mace mai sunan asiya ya aure ta a shekara ta bakwai daga hijira sunanta asiya yan uwau sahabin nan mashahuri wanda ake ce mai asim bin sabi a cikin sabon manzo Allah ai da kwai asim bin sabi to ita wannan asiya bintu sabi wadda umar bin haddab ya aura a shekara ta bakwai kenan ita ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai sauya mata suna ya maida ta jamila inda ita ba ruwa tana zuwa inda take cewa lamma aslamtu kana ismi asiya fa karitu hadal ism lokacin na shiga musulunci suna na asiya mai sabo sai na ki wannan suna sai na cewa umar bin hattab ya sauya mun suna sai umar bin hattab shi ya fara sauya mata sunan sai ya ce anti jamila sunanki jamila da umar bin haɗa ya ce mata sunan ki jamila sai ta ce fakari hitu hazan isu sai na ƙi sunan jamila hannu saboda a lokacin nan kamar da kwai bayi da dama sunansu jamila jamila sai ta ƙi wannan sunan shi ne a ruwa take cewa fasa ila rasulun sallallahu alaihi wasallama sai ta kai ƙara gurin manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ta je gurin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ai suna na asiya ba ta gaya annabi ba ta ce umar ga sunan da ya sa mata kawai ta kai kara suna na asiya a sake mun suna kawai da ta gaya annaba annabi sai ya ce sunan ki jamila shi ma eh sunan ki jamila kenan kaga bakin annaba da nawa da na umar ya zo kenan shi ne a ruwaye take yake yake umar bin hadab ta zo ke cewa ai zaki doki wannan sunan a laragam albiki zai ki ɗauki ko ba ki so dole ki ɗauki wannan sunan tun da manzan Allah ya sa miki kuma annabi da ta gaya annabi sai take cewa annabi ai da ma umar bin hadabi ya samu wannan sunan na giya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ai inna lisanil umar wa qalbihi ma inna allaha ma lisanil umar wa qalbi kenan kamar Allah yana tare da zuciyai umar da halshen shi ai umar yana cikin sahabbai wanda suke muwafaka da abin da ya wadi har sahabbai sun san wannan da yayi wani abubuwa ya wadi sai ya rika muwafaka da abin da Allah zai wadi yanzu kaga ya sauya mata ta kai kara kuma annabi ya sauya mata ita wace ce wannan matawa wadda ya aure ta shi shekara ta bakwai ɗan uwa gawa sa asimu bin sabit shi asimu bin sabit shi ma tarihi sama-sama umar ɗin a rayuwa a suka tarihi ita kuma shi ma al'isaba vitamin saba duk da kwai labarinsu shi umar bin haɗar ya aure ita wannan jamila ta biyu matar tashi dalilin ɗan uwan nata wanda ake ce mai asimu bin sabit tunda shi asimu bin sabit ɗaya ne daga cikin manyan-manyan sahabbai wanda suka yi suna to sai ya mutu shahidi amma dai dalilin shi sai umar sai ya auri uwar tashi da ya auri uwar tashi shi ya sa da ya aihu da uwar tashi sai ya mai da sunan asim ɗin mun gane kenan ka kuma wannan hadisin kamar shi ɗan gida ne yake ba da labarin gidansu an yi ce ma an ubaidillahi ko muka ce ubaidillahi tattaɓa kunnan umar ne kenan ubaidillahi na sunan shi ubaidillahi bin umar kuma bin hafsin ko bin asimu tukwana bin umar bin haddadi kenan umar nan zaga yana tsawa asim asim din dan wani ne dan ita wannan asiya ne jamila kenan ko wanda aka saya mata suna danta ne kuma ɗan uwa ce gawa sa'asim bin sadiq kenan umar takwara ne yawa asin bin sadiq sahabin manzo Allah shi kuma wannan ubaidillahi da yace an ubaidillahi kamar labarin gidansu ne yake bada kenan kakashi ce kakashi ce aka wa abu kakashi ce aka cewa suna daga asin daga asiya aka maida ta jamila ɗan uwa ga asin shi kuma tarihin ɗan uwan nata me yasa umar bin haddad ya kai ya mata ya mai kafara saboda kamar sahabi ne wanda ya bishinta sosai a musulunci a shekara ta hudu daga hijira ya sami shahada kamar shahada shi da ya samu irin na yaudara ne wa'ansu ƙabiloli ne sai suka zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mun shiga musulunci amma dai muna karkara a tura mun wa'ansu su koya mun karatu cikin sahabbai فارسل علينا نفر يفقهنا في الدين ويعلمنا القران suka ga annabi da sai ga annabi sai annabi ya zabi sahabbai guda shidda sai ka Asim bin Sabit sai ya ce kai ne shugaban su ku je wannan karkarai ku koya musu karatun alqur'ani su kuma yaudara ce suka yi nihi da suka je karkarai suna shiga kwarin cikin kwarurruka ne cikin kwari haka sun shiga sai suka ji ana buda ana menene kenan wani alama ce sun zo da suka zo sai aka samu wajen 'yan karkara wajen mutum 100 sai suka gewaye su su da suke suka su sai suka tsere suka hau dutse da suka hau dutse aka wuni musu sauko ba sai 'yan gada suka suka ce musu wannan kafarar ku sauko ku ma kashe ku ba suka ce musu ban mu kashe ku ku sauko shi asir dinar sai ce shi baya yarda da alkawarin kafiri ya ki saukowa a ƙarshe dai labarin tarihin suka iske asin suka kashe shi da suka kashe shi kuma suna da labarin da kai wata mace ta yi adawal ta ce ita kan ta mutu sai ta sha giya a kokon kan asin me yasa saboda asin din ya kashe mata iya biyu a gazawatul uhudu ai suna banjas kamar yadda ya kashe mata iya biyu a gazawatul uhudu shirya sai ta sha adawal ta yi nazar ai can ma suna nazar na kafirai ta ce ta ɗauki adawul ita kanta mutu sai an ka kan asu ƙwaƙwa kan ta zuba giya ta sha zata kuci to da sai kashe su mutane sai suke so wannan kan ita waccan ai wata sarauniya ce mai kudi in sai kai mata ai kudi ne sai suke so su ɗauki gawar suka yi mata a nan ma ake ba da tarihi yadda Allah yake kiyaye sabon manzon Allah lokacin da ka kashe shi sai dai adda ya ce Allah ka kai labarin gurin manzon Allah sun kashe shi gagawai sun zo sun doka suna tayya da ita sai Allah ya kawo kudan zuma ya kore su sai Allah ya kawo kudan zuma ya kore su kawai da kudan zuma ya kore su ba su bar gawa ba da suka tsaya gurin ta suka sunan suna ganin ta suna nesa da ita suka ce da kudan zuban na ya barta mun doka mu kai suna jira suna wannan gudun sai mu mu'ujizar kawai ta wannan sahabi wata karama ta shi da kuma aka abubuwa Allah sallallahu alaihi wasallama karama ta sahabi da mu'ujiza shi annaba ne ke da mu'ujiza kamar wani karama ta wannan sahabin da yadda Allah yake kare sabon shi sai koran mu ruwa ta tsaye da shi musulunci shi ba kawai koran mu ruwa ta tsaye da shi aka je aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama annan ne kuma bin hadari ke cewa dama shi wannan asimi na cewa shi tun da ya musulunta kafiri bai taba shi ba ko bai taba kafiri ba yadda kaga sai ka su dukan shi balle ma har su yanka shi su yanka kan nashi su kai wannan mutum to shi wannan asibin nan da ya samu wannan shahada shine Umar bin Khattab ya aura el washwa asiya kuma da ya ta aiko mai dawa sai ya sanya mai asib kenan da wannan Umar bin Khattab yana da ɗani suna asib bin Umar bin Khattab yawa asib bin sabitu tafara kenan shi wannan mai bada labari ubaidillahi labarin wake bada kakashi kenan shi ne muka ce ubaidillahi bin wa umar bin habsin bin asim dan umar dan haɗari kenan labarin kakashi ne ke baki bada kenan shi ne ya ce annabin umar annan nabi ga yare isma asiya annabi ya canza sunan asiya sai ce ni anti jamila daga yau sunanki jamila to mu yanzu asiya ta mace kowace asiya ce asiya ta mace ita wannan asiya ta mace aibin hamza ce bi hamza ce bi hamza ce asiya asiya ta mace ta hasiya ta mai zuwa ai bi hamza ake rubuta ta ita kowace sunan da annabi ya sauya bil'ainu ne na sabo a sa sabo kenan mace asiya namiji asi amma dai ai ta malam bahaushe ba mu ai ba mu iya hudi mu ana ai ta bil'ainu aina aina ana ake hudin ta mu ta mutum yanzu asiya ce kenan fa eh kenan kaji an ce an sauya suna mu hasiya ma muke cewa amma dai asalin sunan asiya ne bil bil hamza asiya ne asali kenan asiya ta mace yanzu suna ne ne wanda aka sauya asiya ne wanda yake da ayu yawwa mana kenan ita asiya ta mace yanzu wadda muke wani ta malam bahaushe ita an samu ta daga ina daga asiya waccan matar fir'auna shi kuma fasarar sunan asiya wannan yana nihin awasi kamar gimshiki in aka ce asiya wacan bi hamza kenan gimshiki ko kuma abu na kirki ko elki abu na kirki abu mai gyara kan isla abu mai gyara kenan kaga wannan suna ne mai ma'ana kenan shi namu na malam bahaushe yanzu ba iya na kirki ne tunda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa sun zo sun ambaci suna asiya matai matawa fir'auna hadisin wannan abu musal ash'ari wanda yake buhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kammala minar rijali kasirun wa lam yakmil minan nisa'i illa maryam bintu imrana wa asiya imra'atu fir'auna kaga sunan asiya ce kenan kaga inda ba sunan kirki ne annabi baya baya fadi ba kenan kaga asiya ta mata yanzu sunan kirki ne annabi ya ce mi kammala minar rijali kasir daga cikin maza maza da yawa sun samu kamala amma dai daga cikin mata waɗanda suka samu kamala maryam ce da asiya mata kur'ani waɗanda kamala wana ji sai ce daga cikin maza maza da yawa sun samu kamala amma dai mata wanda suka samu kamala maryam da asiya ga watan ruwaya kammala minar rijali kasirun walam yakun minar nisa illa maryam bintu imrana wa asiya imratu firawa to me ke ne kamala mutum ya kai cikakke ƙarshe cika ba na girma ba cika kamala kenan da kwai shari'i guda hudu wanda ibn qayyim ya zana yace su ne wanda in ka gama su mutum ko samu ɗaya daga cikin su ya kai kamala inda yake ne na farko su ne annubuwa da siddiqiyya da shahid da shahid da shahada da kuma walidaka ai a cikin maza da kai wannan na farko ne annubuwa annubuwa ai maza ne su da nubuwa da yawa ko to sai ne siddiqiya to siddiqiya wanda irin abubakar siddiqo abubakar siddiq ai siddiqi da wannan siddiqa ko wa ummuhu wa ummuhu siddiqa sai na uku ne sai samun shahada sai kuma samun walitaka kenan wannan hudun su ne kamal din maza ai da yawa sun cika wannan sharida ko sun cika biyu ko uku da yawa maza tunda annaba maza ne kuma menene siddiqai wa ummu siddiqa ga ne ita qur'ani ma mata shaida eh kuma ai fasarar aya ce wa man yuti illahi wa rasulahu fa ulaika ma allazina wa ulaika ma allazina an'ama allahu min alwa nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina kenan wannan hudun su ne kamala na hudun salihina kenan waje kenan shi da annabi ya ce daga cikin maza da yawa sun samu wannan abu amma dai daga cikin wa mata sewa sai maryam da asiya kenan a shahidan ne muke ne wannan asiya asiya bata ne bata asiya wannan ta mun taba haushi ba ita muke ne ba kuma ga wani hadisi shi ma na abdullahi dan abbas yake cewa hatta nabi sallallahu alaihi wasallama arba'atu khutut wata ran ana zamanin kwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sai kurtu guda hudu kamar yayin zane daya biyu uku hudu dai wannan zanen guda hudu sai annabi ya ce ma ataduruna ma haza yace wa sahabbai kun san wannan zanen da ne hudu ko menene sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ai Allah da manzansa su kaɗai suka sani kake ni da wannan zana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu wannan zanen da ne bayani ne zan muku afdalin nisa'il ahli janna su ne guda ku inna mafi daraja mafi girman mata yan aljanna sai ya ce musu khadijatu bintu huwailad fatimatu bintu muhammad wa maryam bintu imrana da kuma wa asiya bintu muzahim imra'atu fir'auna sai ce wannan su ne afdalun nisa'i ahli janna wannan guda hudu afdalun nisa'i ahli janna man khadijatu bintu huwailat fatimatu bintu muhammad maryam bintu imrana dawa asiya bintu muzahim imra'atu fir'auna qalat rabbi inni ibni li qalat li ibni li indaka baitan fi janna ko wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min yawa kenan kaga abinda muke a shahid mene asiya ta mu wannan ta bayyana kenan ba ita ce ba kenan wani sura ne ba su asiya ta larabawa ba asiya ba ta mu mu ai ba mu ba mu ce ma ai a kin da ma wace kawai mu ai asiya ne ce ma asiya ne ce kenan asiya wanda ake wadi bil ainu sabo ne kenan zamanin manzon Allah masu suna asiya yayi ne ya canza sai ya ce
قال حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن العطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن عن اسم أخت له عنده قال فقلت اسمها برة قالت غير اسمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة فغير اسم اسمها إلى زينب ودخل علي ودخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة فسمعها تدعوني برة فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة من كن والفاجرة سميها زينب فقالت فهي زينب فقلت لها سمي فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماها فسميها زينب to yanzu wannan sunan shi ma annabi ya sa shi ko sai mu ga muna da shi barratu shi ma annabi ya sanar sunan barratu muna da shi a mu bara'atu ne da baraka baraka ne sai a ce mata bara kuma bara'atu sai a ce mata barratu a asalin a sunan mai aka sa mata na rago bara'atu ne muke cewa baratu to baratu kenan shi ma annabi ya yi ya sauya shi me baratu el kirki el kirki kenan ta el kirki barra el kirki ta kirki kenan ta tsake kanta kenan kaga sunanta barratu ma annabi ya sauya shi ba sai shi amma dai mu barka ki mu ta bara ko ko bara'atu sai mu ce a wai ana ya sa matan barratu irin wannan barratu ibara'atu ne ba sai a ce bara'atu sai ne to ai ai kai da dama dama in asibi sunan bara'ati a hudu ya aksa a sa sunan wai tun aibar da ce sunan ibarratu shine annabi ya saba wannan sunan kenan shi ma wannan ruwa da zan makaranta ruwa ce sahihiya ta zo a muslim muje yace wa hadathana ali bin abdullahi wa sa'id bin muhammad wannan malamai guda biyu duka malamai imam al-bukhari ne yace قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء to je ka ga mai hadisin nan Muhammad bin Amr bin Adai yace ko to shi wannan Muhammad bin Amr bin Adai mu ba hadisin annahu da hala ala Zainab bintu Abi Salmata wata ran ya shigo gidan Zainab diyai Abi Salmata wane Muhammad bin Amr bin Adai ko ya shigo gidan wa ya shigo gidan zainab bintu abi wace ce zainab bintu abi salmata wace ce ɗiya ummu salma ɗiya abi salma kenan agula ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta girma gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salma can tsarin ta ba da abi salma bai mutu take adda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma indaka atasibu musibati fa ajurni fiha khairan atana ga zaka yi ta samu miji kamar abu salma sai allah sa sallallahu alaihi wasallama ya aure ta to ita wannan ummu salma lokacin da annabi ya aure ta ta tare gidan annabi da diyarta diyarta ta wajen wa abu salma kenan diyarta ta ita cewa zainab to kenan kaga wannan zainab kenan bice ce sahabiya ce kuma ta girma gidan wa gidan manzan Allah kenan ta duku hadisai kenan kaga tabi'ai suna zuwa gidanta dan neman karatu da hadisai kamar zamanin tabi'ai suna zuwa hagurin mata sahabbai dokan hadisi ne wani abuwa sai dai da shakamai suke zuwa su ɗauki karatu gurinsu kenan kaga wanda shi ma ya je ɗaukan karatu ne ya ce annahu da hala ala zainab ya shi gurwa wace zainab bintu abi ya abi salma ko fasalatuhu sai ta tambaye shi an ismi ukutin lahu akan sunan wata al'uwar shi kamar ke ta ce mai ya sunan wannan el al'uwar taka ga wannan ruwai sai ce fasalatuhu an ismi ukutin lahu ta tambaye shi ya sunan al'uwar shi amma daga ruwaya musulun ya ce ya aifa sunan ya shi ke ba al'uwar shi ba to da zainab ita ce mai ta tambaye shi akan mi sunawa alwash ko inda hu wadda take gure shi kenan ya shigo ne sai ce wai ya labarin wannan alwar taka wadda take gurin ka sai shi kuma ya ce sunan ta kaza ko to shine fa qultu sai nace ismuha barratu sunan ta barra ya gawa ya gawa a'a ya ga zainab ko ya ga zainab kalat muje waye shigo waye shigo amruwa muhammad bin amr bin adai ko ya shigo gurmuwa agula ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabiya sai ta tambaye shi labarin wata ƴarwashi sai ce mata sunanta barratu qalat sai wa zainab sai ta ce gayyar ismuha sauke canje sunan nata gayyar isma canje sunanta sake mata suna nan take me yasa sai ce fa innan nabiyyu domin annabi sallallahu alaihi wasallama nakaha zainabu binti jahashin ya auri zainabu binti jahashin wa ismuha barratu a lokacin da ya aure ta sunanta barratu bagayyar ismuha sai annabi ya canza mata suna ya sanya mata zainabu zainab kamar yadda sanya wa shuwairiya ma shuwairiya ma masu cikin kwallon juwairiya ma ita wasu nan tabbatar aka zo aka maida ta juwairiya kenan ta ba shi hujja ta farko ko ta ce mai gayyin isma canza me yasa sai ta ba shi hujja annabi ya auruwa zainab bint jahsh sunanta wa barratu fa gayyar ismuha zainab sai canza mata suna maida ta zainab sai kuma ta ci gaba da ba da labari sai ta ce mai hallo wa dahala ala ummu salma wataran annabi ya shigo gidan ummu salma wace ummu salma wanda hada ala ummu salma kuma ya shigo gurin ummu salma wace ummu salma mamma ta ko yawa hina tazawwajaha lokacin da lokacin da ya aure ta wa ismi barratu ni ma suna na a lokacin barratu kenan annabi da ya aure ma'aikiyata ya shigo gida kuma ni ma suna na barratu fasami aha sai ya ji ta ya ji wa ya ji uwata sai ne ya ji ummu salma ta duƙuni barra tana kira na ta ce min barra da ya ko barra ta kaza faƙala sai annabi ya ce la ta zaku an fusa kuma kada ku tsarkake kawunan ku fa inna Allah huwa a'lamu bi barrati min kunna wal fajira domin Allah shine masanin el kirki da el banza kenan al barrat el kirki Allah shi ya san el kirki shi ya san ta banza sai annabi ya ce mata sami ha zainabu daga kiran ta zainab kenan wannan labari da annabi ne ga wa ummu salma kenan ya amku akan ita ne ka yawa mai ka labari to faqalat wace sai ummu salma ta ce fahiya zainab da gaiwa sunanta zainab kenan ta kai labari ta ko to fa qultu laha sai nace mata wani yawa za ka lahaya shi muhammadu da aka ba shi wannan sai ka shi ko faƙunti lahadi he ni ma na ce mata asimi sake mata suna ya ta ko kan wata sake mata suna da kai yana ya bai da al'amari gare ta sake mata suna faƙalat sai ta ce wace zainab sai ta ce gayyirhu ila ma gayyar ilaihi rasul sallallahu alaihi wasallam sauya shi kamar yadda manzon Allah ya sauya fa samma ha zainab ka sanya mata zainab fa sammi ha zainab ka sanya mata zainab kene ya mai da al'amari ita kuma ta ce i abinda manzon Allah ya daga nan sai aka sauya mata wa zainab sai na wannan rayuwa zai kanta da mu a barna ba sai shi wa ko baratu baratu alabdiya eh zamanin annabi duk masu suna barratu fasalar barratu el kirki ta kware annabi ya sauya ya sauya musu suna ne zainab zainab binti jahashin da ita wannan da kuma matar shi juwairiya umul mu'minina ita ma sunanta barra aka maida ta juwairiya kenan ka diba shi ma al'isaba bi tamin saba zai gasu da dama masu sunan wannan wannan ta an sauya musu sai ce babun babi a bara'atu ai da bara'atu da yaro da an samu shi daga kuta wata eh shi bara'atu ai ba barratu ne ba bara'atu daban barratu daban shi barratu el kirki sai dai mu yanzu bara'atu ce muke maidawa barratu shi ne wani eh bara'atu a ɗaya daga cikin suna suna azam a yi ce mutum abu da bar eh eh yau ai ka wannan ka ta kai bawan bagiji ka mai da shi shi kuma wanda el kirki ka bata ba ba ana ɗaya ne ba ba ɗaya ne ba babu mi a sarmu mi ne sarmu kan cikin suratun nunu a sarmu sarimi ne sarmu girbi ko girbi girbewa ko a nubudu ila in kuntum kenan asarbu girbi girbewa kenan mutum sunan shi girbau ko eh lokacin da Allah ta tare girbau salamu eh kenan wannan sunan ma annabi ya tsara sai yace
wa hadathana ibrahim bin munzir qala hadathana zaid bin hubbab قال حدثني عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي حدثني جدي عن أبيه وكان اسمه الصرم الصرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد to shi wanda sunan shi girfau asam ko asaram girfi sunan shi shi ne ya ce hadasa ne jadi ko ana bi wa kana ismuhu asl sarmu ya kasance sunan shi a jahiliya sarmu shi wannan sarmu aslama yawmul fatahi makka ya shiga musulunci ranar budin makka da ya zo ya sunan ka suna na sarmu sai annabi ya ce mai bal anta sa'idu daga nan sai shi ma ya ce zahaba sarmu wa ana sa'idu bai da aka wuce gurin kenan sunan shi kana ismuhu sarmu sunan shi girbi girbau fasammahu nabiyu sa'idan sai annabi ce da gaiwa sunanka sa'id qala mai ruwa ce ra'aitu usman naga usman yarda Allah tabbata a gare shi muttaki'an yana kishin gide fi masjidi a cikin masallaci yana lokacin da aka abe kini kenan wannan mun ga wannan sunan aka tsaya nan girbau aka mai da shi girbau aka mai da shi sa'idu to sai ce قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حانع بن حانع عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميته قلت حربان قلنا حربان قال بل هو حسن فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني قال سميته قلنا حربان قال بل هو حسين فلما ولد ثالث سميته حربان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميته قلنا حربان قال بل هو محسن ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير وشبير ومشبير ومشبير
مفسر حديث سيدو حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن إسحاق عن هاني بن هاني وعن علي رضي الله عنه دقى علي yadda Allah tabbata a gare shi Ali bin Abi Talib kale ce lamma wuri da Hassan lokacin da aka aiho Hassan kusa Hassan da Usaini ba tagwayu ne ba mu al'ada mu nan tagwayu ake tsawa Hassan da Usaini su diyan Ali bin Abi Talib wa da kare abinda ake yi Hassan Usaini karamin Hassan idan ba hai tagwayu ba an ka hida Hassan Usaini wa da kare ne yawa Ali ya ce lamma wuri da Hassan lokacin da aka aiho mini Hassan radiyallahu anhu yadda Allah tabbata a gare shi sammaituhu haraban sai na sanya mai suna yaki suna mai yaki fa ja annabi sai annabi yazo sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace aruni ibni ku gwada mini dana kenan kamar ai ko yaro ne annabi yazo ce aruni ibni ku gwada mini dana da yace gwada mini dana sai yace ma sammaitu muhu mi kuka sanya mai suna kulna sai muka ce harban mun sanya mai yaki kala sai annabi ya ce a'a bal huwa hasan a'a sunan shi hasan to kuma yace falla ma wuri da husaini lokacin da aka haihu husaini ma radiyallahu anhu sammaituhu harban sai shi ma na sanya mai yaki faja annabi annabi yazo fa kala yace aruni ibni ku gwada mini dana ma sammaitumuhu wani suna kuka sanya mai kulna harba muka ce yaki kala bal huwa husaini yace a'a ku sanya mai husaini falamma wuli da salisu yayin da aka aiko mini na uku sammaituhu harban shi ma na sanya mai suna yaki fa ja annabiyu annabi yazo fa qala annabi yace aruni ku nuna mini ibni dana aka nuna mai sai yace ma sammaitumuhu mi wani suna kuka sanya mai sai muka ce mai harban suka ce yaki ne qala bal huwa muhsin a sunan shi muhsin sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in ni sammaituhum ni na sanya musu sunaye ne bi asma'i wani da harun ga iyan haruna dan uwan musa kenan shiburun shine fasara shi da larabci hasan shabirun da fasara shi da larabci husaini mushbarun kuma muhsin kenan wani hadisi haka yazo to man dai hadisi ne da koyi bayani akai shi fasar shi shibrun hasan shabirun husain mushabbirun kuma yawa eh zamu zo bayani to bayani akan wannan hadisin yana cikin silsilatul ahadith da ifa na albani hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad amma dai hadisin yana cikin ahadith da ifai kuma malamai sun ka kujoji na tafashi da kuma ruwayoyin da in ka gama su zaka gaba daidai ne ba ko kai ma karanta hadisin ina zaka da afashi yawwa kenan umarni annabi ya bashi umarni har sunuwa so ai ya ce bai eh annabi ya ce i yayi i yayi i yayi eh yawwa tunda ai magana annabi ce kamata yi aliyu ne kamata da annabi ya ce mai sauya tun farkon nan ya sauya kenan dan wannan malamai suka ce da ka karanta hadisin ma zai ga wannan kuma na biyu ina ta gashi sai suka ce inni sammaituhum bi asma'i wani da harun shibirun wa shabirun me zaka tsinka yana shi an ji zai shiga me matsayin haruna da me matsayin musa da harun bai ce yan kuwa annabawa waje an ni waziran haruna kenan ai su in shi a kullum sun ta akan waje an ni waziran min ahali su ma ali ne ce doki halifanci aliyu ne ce doki halifanci a gurin yan shi'a ba abubakar ba shi ne daga ai diriksin da yake da shi'a zai ga suna zagin daga bakin stan wa iyazu billahi suna gaya sahabai kaga duk girman aisha umul mu'minin siddiqa a kama baki a gaya mata magana a gaya abubakar magana a yanzu kasa ya ana hudu tunda zamanin rezo su siyo ne wata zaka bude wani gurin kana yawo kaji ana zage-zagen eh abin da ake yi ne to kaga abin an yi wani guri in ni samai tun bi asa wani da harun kenan matsayin harun da musa kenan su a gurin su shine matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da ali kenan annabi bai nan waye ali kenan wannan hujjojin malamai suka ce wannan hadisin da ifi ne kuma na biyu da kwa hadisai guda biyu wanda zamu kawo ruwaye su wanda suka ci karo da wa'annan na farko da kwa hadisi wanda yake cikin musnad na imam ahmad kuma hadisi ne a cikin silsilar sahiha hadisi ne a cikin mu'jama na imam dabarani hadisi ne na dan ali bin abi dalibin ya rawaito shi wanda ake ce muhammad bin hanafiya an mun sha nan bayanin dan ali bin abi dalib wanda ake ce muhammad bin hanafiya go to muhammad bin hanafiya ya rawaito wannan hadisin yake cewa daga ali bin abi dalibi lamma wulida hasan lokacin da aka aiko mai hasan sammahu hamza sai yawa hamza takwara sai sa hamza falon mawuli da husaini da aka aiko husaini sammahu bi amihi ja'far sai sanya mai ja'far kala sai ali ce fada ani rasul sai annabi ya kira ni fa kala sai yace inni umirtu ni an umurce ni an ugayyira ismu hazaini in canza sunan wa'annan guda biyu faƙultu sai ali ce sai da cewa manzan Allah Allahu wa rasuli a alam ai Allah da manzansa su suka san abin da yake daidai daga nan annabi sai ya ce fasan ma kuma hasanan wa husaina sai annabi ya sanya wa ɗaya hasan sai ya sanya wa ɗaya husaina kaga wannan ruwa ta yi ta ci karo da wannan ko kuma wannan ta yi zawa daidai ga wata ruwaya kuma shi ma wata sahabiya wadda ake ce mata sura bintu mishrahin sahabiya ce take cewa a ruwaye kun tufi mana hadarar fadima shine da raba hal mahadu minan fi nuswa ina cikin waɗanda suka zamna gurin fadima lokacin da naƙuda ta kama ta lokacin da fadima ta kama ta ita wanda sabiya ta ce ina cikin wanda suka zo gurin fadima in naƙuda ta kama ta ba da kwai ban manzu ya uwa kan uwa da yan unguwa da gozuma kai ta likita to ita wanda mace ce tana cikin waɗanda suka zamna wa fadima lokacin da naƙuda ta kama ta to ana cikin wannan nakuda ita ce fa'atana nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya zo mana fa qala sai annabi ya ce kaifa hiya ya ya cikin nata qultu ita tace sai nace inna hala majhudatun tana shan wahala nakuda wahala kenan tana cikin wahala nakuda tana cikin wahala ya rasulullahi manzo Allah sai annabi ne ya ce wannan macen in hiya wada'at idan ta aihu fala tasbiqni fihi kaku rigaye ni da komi ku kira ni daga ta aika ku riga ni da kumi ku kira ni kenan ka kuwa jaririn kumi ku kira ni sai aka yi kala sai ta ce fawa da sai annabi ya huta sai fadima ta sabka da fadima ta sabka su wannan waɗanda suke guri gozumai sai ta ce fasaruhu walafuhu fi hirfatar safara sai suka ko kawo jaririn fasaruhu suka cire mai cibiya walafuhu suka nannaɗe jariri kamar yadda ake nannaɗe shi fi hirfatar safara a cikin kamar kyalle yalo ya rawaya rawaya kenan kaga su gaya ba a ci annabi ya ce musu kan ku riga yadda komi ku gaya mani to su ko cikin gaggawa sai suka yi wannan bayan sun kare wannan faja a sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ya zo sai suka ce fakultu faqad wada'atu gulaman ta aiko yaro wa sarartuhu hamma mun yanke mai cibiya wa lafaftuhu mun nannade shi mun sanya shi cikin kyallan nan da kake gani sai annabi ya ce a saita ne ai kun saba mu ne ai ba haka ba muka yi da ku qultu ita mai ruwa sahabiya take sai na ce a'udhu billahi min ma'asiyatin muna neman tsari da wannan saban da muka yi wa min gadabu rasulillahi da kushin da muka wa manzan Allah kenan suka ce suna neman tsarin Allah da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa i'tini bihi ku zo min da da yara da ya wadu wannan fa ataituhu bihi sai ta ce ita wannan sura sai na zo da wannan yara da na ka annabi sallallahu alaihi wasallama ma yara fa alqa anhu alhirqatu safara'u wa lafahu fi hirqati albayda sai na farko annabi amme sai jefa wannan masaran da aka rike yara sai ya rike shi da fari to wannan ma za ka dauki da son guda biyu sai mu dauki da sun kabuce nan kenan ai mu yaro ai so a sa shi a farar gara sai da aka aiwo Husaini kaga sun sa shi a mi a masara sai annabi yayi mi ya canza ko to da ya canza ta ce wata fala rasul sallallahu alaihi wasallama fi fihi sai annabi yayi tofi a bakin shi wa alba'ahu bi riqihi kuma ya sanya mai kawan bi ya sanya mai miyan ba yawun bakin shi miyan bakin shi sallallahu alaihi wasallama mai daraja sai sanya wa hasan to ana wannan an kare wannan faja aliyu radiyallahu anhu sai aliyu ya shigo gidan da aliyu ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sammaituhu ya aliyu me ka sanyawa wannan yaron ya kai aliyu sai aliyu bin abi dalib ya ce sammaituhu ja'far na sanya mai sunan ja'far qala la sai annabi ya ce a'a walakin hasan wa ba'dahu husayn wa anta abu hasan sanya mai hasan na baya ka sanya mai husayn kai kuma abu hasan kenan kasha yayi ne yayi karo da da wannan kwaya kenan kaga wannan yace na farko ya ce mai ya dauko ali ya ya aihu da na farko sa ne a'a hadisi da makaranta kuma hadisin shi wannan hadisi yace ko mu hadisin lamma wuli da hasan lokacin da aka yi wasa radiyallahu anhu samaituhu harba na sanya mai yaki fa ja annabi annabi yazo yace aruni ku gwada mu dana ma samaitumuhu mi kuka sanya mai kulna harba muka ce yaki annabi yace bal huwa hasan a ku sanya mai hasan kuma yace fala ma wuli da husaini da aka aiko husaini ma annabi yazo yace ya kuka sanya mai ali yace mun sanya mai shi ma yaki yace a ku mai da shi husaini hallo aka aiko na uku je ka falama wuli da salisu da aka aiho na uku sammai tuhu harban shi ma na sanya mai ne yaƙi annabi ya zo ku ga damun ɗana mai kuka sanya mai suka ce yaƙi ya ce kuma yi da shi mai muhusin e ga wannan ruwa ya ce sun makala sai annabi ya ce in ni sammai tuhum aini na sanya musu sunan ɗiyan haruna na musa shi ne shibirun wa shabirun wa bashirun wa a kan tsara ke na fasara shibiru mai shibiru hassan shabiru ha shi kuma hussein to kenan da ruwa da makaranta su da wannan kenan zaka sun yi sun yi karo kuma kenan ina ne zaka da a farisin ma kaga koma silsilata da ibakin ma a hankalta man karanta kenan ya saba har suna kenan tun da ka sa suna harban an ce sake aka sake ka sake aka sake ka sake ina sai suka ce aliyu bai yi wannan ba da tun na farko ma ya sake na gaba kuma sai ce inni samaituhum bi asma'i walidil harun ni na sanya musu sunan diyan haruna na musa kenan nan mamane suka ce me aka nuha an nuha kenan matsayin musa da haruna shine ake so a maida shi kamar yadda yan shi'a suke cewa kenan su yan shi'a kullum waje alli waziran min ahali haruna ahi kenan aka ce kenan shi ma ali yana matsayin wa harun kin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da wannan kullun zaga suna wada su ce abubakar bai cancanci hilafa ba umar ba shi ne ba usman ba shi ne ba waye kamata ali bin abi talib muka ce wannan magana ana hadin saboda yanzu zamanin resources so ne duk wani abuwa yanzu kai kana ji ya ta tsinya inda kana shiga zaka ji ana kama sunan sahabban nan manyan sahabban nan yanzu wani ai wani ke kyaka wanda bai taɓa yi ba yanzu kai zaka yi mamaki yanzu a duniya nan ta musulmi an kama sunan Aisha ko mai rasi dika ya siddiq a gaya mata magana a cikin mutunci zaka yi mamaki ko Abubakar a gaya mai magana zaka yi mamaki ko to din ka shige zai shi a kiri da kiri ba kubiya haka